إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddimal ashamawiyya wanda malam abul abbas abdul bari بن أحمد بن عبد الغني الرفائي الأشماوي القاهري الأزهري المالكي يولفا أيو منا رانا الهامس wanda ya daidai ga sha ɗaya ga watan shida miladiya isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wanda ya daidai ga ishirin da biyar ga watan zulhijja hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 da taimakon allah maɗaukakin sarki muka dawo a wannan majalisi namu domin ci gaba da wannan littafin na almuqaddimal ashimawiyya muna yi mu barka da sallah muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadu da muka yi sannan kurakurai da muka yi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana kuma ya maimaita muku wannan rana ta salloli masu albarka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu da lafiya Allah ya nuna mana baɗi yadda za mu jima muna bauta masa a cikin ɗa'a za mu tashi inda malam yake cewa wa amma makruhati sala malam za yi magana akan abin da yake makruhati ne makruhati ne na sallah malam yayi magana abin da yake sunna ne malam yayi magana abin da yake farali ne malam yayi magana akan abin da yake falala ne yanzu malam zai yi magana akan abubuwan da aka kyamata mutum ya yi su a cikin sallah malam ce wa amma makruhatu salati faddu'a ba'da al-ihrami wa qabla al-qira'ati wad-du'a fi athna'i al-fatihati وأثناء السورة والدعاء في الركوع والدعاء بعد التشهد الأول والدعاء بعد سلام الإمام مالك جاوى أما مكروهات الصلاة أما أبو بوا وأن دعك كاما mutum ya yi su a cikin sallah idan malaman fiƙihu suka ce almakruhu suna nufin da shi abinda shari'a ba ta hana shi ba hani na kai tsaye babu wani dalili daga alkur'ani ko hadisi wanda ya zo kai tsaye wanda ya hana wannan aikin amma dai wanda yi shi za a ba shi lada kuma wanda bai yi ba ba za a rubuta masa zunubi ba sai dai wanda ya yi ɗin ya yi wanda bai yi falala ba wanda ya wanda abin da yake makruhi ne a cikin sallashi to ladarsa tana ragewa ne amma sallarsa ba tare da ta lalace ba amma wanda ya zo da sallah daidai ba tare da ya aikata makruhati ba wannan shine sallar shi ta ficika malaike cewa amma makruhatu salah amma abin da yake makruhati ne na sallah malace fa du'a ba'da al-ihram wa qabla al-qira'a shine yana daga cikin abin da aka kyamata shine mutum yayi addu'a bayan ya kabarta kabbara shi ta harama wa qabla al-qira'ati kamun mutum ya fara karatun fatiha shine abin da ake ce ma iftitahus salah ko du'a'u iftitahus salah addu'an da ake yi lokacin da mutum za ya bude sallansa to wannan a wajen malikiya makruhi ne a cikin sallah ta farilla amma kuma mubah ne a cikin abin da yake sallah a cikin abin da yake sallah ce ta nafila saboda hadisi da aka samu daga Aisha dalla ta ƙara tabbata a gare ta tana cewa manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana bude sallan shi da karatun alhamdulillahi rabbil alamin take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatu bil qira'a yana bude sallan shi da cewa alhamdulillah rabbil alamin ba tare da ya zo da addu'a ba na bude sallah malaka cewa wa du'a fi athna'il fatihati wa athna'is sura malaka cewa haka yana daga cikin abin da yake makruhi ne addu'a fi athna'il fatiha mutum ya danki yin addu'a lokacin da yake karanta fatiha wa athna wa athna'us surati haka kuma yana daga cikin abin da yake makruhi ne mutum ya karanta ya zanƙin addu'a lokacin da yake karanta sura ko ko lokacin da ya gama karanta fatiha kamun ya shiga sura sai ya tsaya ya yi addu'a wannan makruhi ne a wajen malamai na malikiya amma ibn wahab ya hakaito wata riwaya daga ibn ma daga al'imam malik yana cewa ya gan shi cewa wata rana yana yin addu'a idan ya ƙare fatiha yakan yi addu'a daga cikin addu'o'i wanda yake roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kare sa daga abin da yake ficina ne na duniya daga ficina na lahira haka kuma idan ya ƙare sura yana yana yin addu'a wannan shine abin da aka samu daga al'imam malik yana cewa baya so ya yi bayani akan wannan ba don komai ba saboda kan mutane su ɗauke shi cewa ibada ne to malamai suka ce abin da ya tabbata shine idan mutum yana sallah ta farilla ba zai tsaya yi addu'a ba bayan ya ƙare karanta fatiha haka ba zai yi addu'a ba bayan ya ƙare karanta sura amma idan ya kasance sallah ce ta nafila mutum yake yi ka ƙare karanta alhamdu a cikin zuciyanka kamun ka shiga sura sai ka yi addu'a amma ya kasance addu'an da larabci ne za ka yi ka roƙi allah ya kare ka daga abin da yake fitina ne na duniya ko Allah ya kare ka daga abin da yake fitina ne na lahira malam yake cewa wadda'u fi athna'il fatiha malam yake cewa yana daga cikin abin da yake makruhi ne shine mutum yayi addu'a lokacin da yake karanta fatiha wa athna'us surati haka kuma lokacin da mutum yake karanta sura malam ce wadda'u fi ruku'i malam ce yana daga cikin abin da yake makruhi ne shine mutum ya dankin addu'a a cikin ruku'i wannan shine abin da ya zo a mazhaba ta malikiya amma abin da ya inganta shine mutum za ya iya yin addu'a a cikin ruku'u kamar yadda al'imamun bukhari ya kawo a cikin littafinsa da aka fi sani da sahihul bukhari malaki cewa du'a ba'da tashahhudil awwal da yin addu'a bayan mutum ya kare zaman tafiya na farko anan ma lokacin da mutum ya ƙare zaman tafiya na farko a nan ma makaruhi ne mutum ya yi addu'a saboda ana so mutum ya gajerantar da zaman tahiyan shi na farko wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda aisha ta ba mu labari cewa idan ya yi zaman tahiya na farko yana gaugawa ya tashi kai ka ce ya zamna akan wani garwashi ko kai ka ce ya zamna ne akan wani dutse mala yake cewa wa du'a ba'da tashahhudil awwal da yin addu'a bayan zaman tahiya na farko shine mutun ya kare salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ba tare da yazo da addu'a ba mala ce wa du'a ba'da salamil imami mala ce haka yana daga cikin abin da yake makruhi ne addu'a ba'da salamil imam mutun yayi addu'a bayan liman ya salamce sallah idan liman yana zaman tahiya na farko ko na ƙarshe ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to mamu ya ida abin da yake ko bai ida abin da yake ba zai salamce ni tare da liman saboda inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi an sa liman ne saboda ai koyi da shi samanin sabanin mutanen mu zaka ga cewa wani liman ya salamce sallah amma zai ɗauki minti ɗaya. zai ɗauki minci biyu zai ɗauki minci uku wai shi da addu'a yake to wannan makruhi ne idan liman ya salamce sallah kai ma ka salamce sallah ka ida addu'anka ko baka ida ba addu'an liman ya wadace ka mala yace was-sujudu ala thiyabi wal busti wa shibhihima mimma fihi rafahiyatun bi khilafil hasiri fa innahu la yukrahu as-sujudu alayhi walakin tarkaha aula was-sujudu ala al-ardi afdal malaka cewa yana daga cikin makruhi as-sujudu ala thiyab shine mutun yayi sajada akan kayansa in dai ba wata larura ba ta tsananin sanyi ko wata larura ta tsananin zafi ba a so mutumin da yake sallah ba ya yi sujuda akan kayansa ka aza wani wani kyalle ko ka aza wani mushuwar ko ka jawo riganka ka yi sujuda da shi in dai ba wani tsananin zahi ake ba ko sanyi in dai ba wata larura ta saka kai wannan ba to shi ma wannan makruhi ne malaka cewa wal busti haka kuma yana daga cikin abin da yake makruhi ne mutum ya yi sujuda akan alal busti abin da ake ce ma busti shine alkyabba da larabawa suke sanyawa a saman jikinsu irin alkyabbar da limammai suke sanyawa shine suke ce ma albust shi ma yana daga cikin makruhi mutum ya yi sujuda a kansa inda ba wata larura ta sasa ya yi wannan sujudan ba da abin da yake kayan shi ne ko wani hirami kana ɗauke da shi za ka yi sujuda ka ɗauko sakashin huda ko babban riga haka ko riga ce babba ko balaluwa ko wani abun da ya kama da haka to wannan makruhi ne mutum ya yi sujuda a kansa sai dai inda wata larura a kalkashi malam ya ce wa shibbihi himamin ma fi rafahiyatun malam ce ko wani abun da ya kama da haka na daga cikin abun da yake nuna wadata malam ce shi ma makruhi ne mutum ya yi sujuda a kansa bi khilafil hasir malam ce sabanin tabarma fa innahu la yukrahu sujudu alaiha to wannan babu matsala a yi sujuda a kanta walakin na tarkaha aula malace ita ma ta bar makabarta ka yi sujuda a kan ƙasa malace wasu sujudu alal ardi afdal malace mutum ya yi sujuda a kan ƙasa wannan shi ya fi to sujuda a kan ƙasa ya kashi kashi uku na farko kamar yadda malam ya bayani sajada akan ƙungurmin ƙasa wannan shi ya falala mutum ya kai goshinsa abin da yake bisa ƙasa ne wannan shi ya falala sannan na biyu shi ne mutum ya yi sujuda akan tabarma kaga tabarma ba wani abu ne ba na nuna cewa akwai wadata ba wani abu ne na nuna cewa ba akwai kuɗi shi ma wannan babu dama babu laifi mutum ya yi sujuda akan abin da yake tabarma ne sannan shinhuda wadda ta kasance wadatatta shinhuda wadda aka kashe kuɗi aka saita irin wani tafi tsadadde irin wata dadduma ko wata shinhuda ta masallaci to a wajen malamai na malikiya wannan makruhi ne amma abun da yake wajen sauran malamai shine ba makruhi bane mutum zai yin sujuda daidai gwalgwadon abun da Allah madaukakin sarki ya hore masa amma idan ya kasance mutum zai yi sujuda ne akan abun da yake alhariri ne to wannan shi kuma haramun wannan shi kuma haramun ne alal itlaq wannan su ne abinda malamai suka tafi a kansa abu na farko shi ne mutum ya sujuda a kan ƙungurmin ƙasa wannan shi ya fi falala kuma shi ya fi nuna nuna ƙasƙanci ga ubangiji sannan abu na biyu wanda shi ma ja'iz ne babu laifi a kansa shi ne mutum ya yi sujuda a kan tabarma sannan shinhuda idan allah maɗaukakin sarki ya hore ma mutum ko shinhuda ce tsadadda ko tafi ne tsadadde wanda kana iya saye shi ma wannan babu laifi mutum zai iya yin sallah a kansa mala yake cewa wa minal makruhi sujudu ala kauri amamatihi aw tarafi kummihi aw ridaihi wal qira'atu fi ruku'i was sujudi wad du'a bil ajamiyati lil qadiri ala al arabiyyati wal iltifatu fi salati wa tashbiku asabi'ihi وقرأتهما ووضع يديه على خاصرته وإقعاؤه وتغميض عينيه malaka cewa yana daga cikin abin da yake makruhi ne wa minal makruhi malaka yana daga cikin abin da yake makruhi ne as-sujudu ala kauri imamatihi ko amamati mutum yayi sujuda akan lace akan halshen rawaninsa wannan shi ma makruhi ne kana da rawani zaka yi sujuda sai ka sabko sa ka yi sujuda a kansa wannan shi ma ba a so mutum ya yi sa a cikin sallah ba sai dai in ya kasance kamar yadda muka ambata akwai tsananin zahi ko akwai tsananin sanyi ko akwai wani abin da zai iya cutar da kai amma in dai babu wani abin da zai iya cutar da kai to makruhi ne mutum ya sabkar da da da habar habar rawaninsa domin yayi sujuda a kansa mala yake cewa aw tarafi kummihi ko ko mutun yayi sujuda akan akan hannun rigansa a ce amma hannun riga wanda yake yana da fadi idan za ka yi sujuda sai ka karkato sa ka yi sujuda a kansa shi ma wannan mala ce makruhi ne aw ridaihi ko wani abin da kake dauke da shi rida shine abin da ake ratayawa bayan an sa kaya ko ya kasance rawani ne ko ya kasance wani kashfu ne ko wani abun da ya kama da haka malace shi ma wannan makruhi ne wal qira'atu fi ruku'i haka kuma da yin karatu na alqur'ani mai girma a cikin ruku'i wasujudu wasujudi haka kuma da karanta alqur'ani a cikin sujuda wannan shi ma makruhi ne saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni nuhitu an aqra'a fi sujud wa fi ruku ko wani abun da ya kama da haka mazala yana cewa an hane ni da in karanta alqur'ani a cikin abun da yake ruku'u ne kuma an hane ni in karanta alqur'ani a cikin abun da yake sujudi ne mala yace waddu'a bil ajamiyyati lil qadiri ala al arabiyya mala yace haka yana daga cikin abun da ba a so mutun yayi shi a cikin sallah ba shine addu'a bil ajamiyya mutum yayi addu'a da yaransa wanda yake ba larabci bane lil qadiri ala al arabiyyaci ga mutumin da ya iya larabcin amma idan mutum bai iya larabci ba za ya iya yin za ya iya yin addu'ansa da Hausa amma idan mutum ya iya larabci makruhi ne mutum yayi addu'a da da yaransa saboda wata magana da aka samo daga Umar ibn al-Khattab da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yana cewa iyakun waratanatil ajamiyya yana cewa na hane ku da yin da yin addu'a da yaran mutum a lokacin da yake sallah wal iltifatu fi salati malace yana daga cikin abun da yake makruhi ne mutum ya zankin wange-wange a cikin sallah idan mutum yana wange-wange a cikin sallah sallarsa ba ta lalace ba amma dai yayi makruhi yaushe ne sallah za ta lalace idan kana wange-wange sai in ya zamanto huskarka da gabanka sun bar gabas ka koma kana kallon wani wuri daban ko ko ƙafafuwanka sun bar kallon gabas sun koma suna kallon wani wuri daban to a wannan lokacin mutum ya fita daga cikin sallarsa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wange-wange a cikin sallah yake cewa inna ma huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu lil abd yake cewa wannan rudu ne shedan yake sanyawa tare da bawa wanda yake sallah mala ce wa tashbiku asabihi haka kuma yana daga cikin abin da yake makruhi ne mutum ya zanki game hannayensa a cikin sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa washabbaka baina asabihi shine mutum ya game yan yatsunsa haka shi ma wannan makruhi ne a lokacin da mutum yake sallah wa qara'atuhuma haka da tankwasa su mutumin da yana sallah ya zanki lankwasa ɗan yatsinsa suna ƙara shi ma wannan makruhi ne saboda ibnu abbas da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana tankwasa ɗan yatsinta a cikin sallah sai yake ce da shi la ummalaka ataqa'u wa anta fi salah yake cewa Allah ya wadaranka kai yanzu kana tankwasa hannayenka alhali kana cikin sallah to shi yasa malamai suka ɗauko wannan magana suka ce makruhi ne mutum yana sallah ya zanki game yan yatsinsa ko ku ya zanki tankwasa su mala ya ce wa wadda yadaihi ala khasiratihi mala ya ce yana daga cikin abun da yake makruhi ne mutum ya ɗora hannunsa akan akan tsarar bayansa ko mutum ya ɗora hannunsa akan ƙugunsa ya gantsara yana sallah wannan shi ma makruhi ne mala ya ce wa iqa'uhu da zama wanda mutum za ya yi zama irin zama irin na kare yadda dai muka san kare yana zama idan ka zo zaman tahiya to an hana bawaye irin wannan zama saboda hadisi da ya zo daga aisha da Allah ta ƙara tabbata a gare ta tana cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqbati shaitan tana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana lokacin da mutum za ya zo wa zaman tahiya ya kasance ya yi zama irin na kare wata gmido ainihi malace yana daga cikin abin da yake makruhi ne shine mutum ya zanki rufe idanunsa lokacin da yake sallah in dai ba wani kwaro ne za ya fada ma ido ba ko wata larura ko wani abu ya sa ka rufe idanka amma haka dai kawai ana sallah mutum ya rufe idansa wannan makruhi ne idan kuma ya rufe idanun ne saboda ya samu kusanci daga ubangijinsa wannan kuma bid'a ne saboda za ka ga wani ya rufe idan shi yana tunanin wannan rufe idanun shi zai ƙara kusantar da shi daga ubangijin shi ko ka ji an ce idan ka rufe za ka zanƙi ganin wani haske ko za ka zanƙi ganin wani duhu ko wani abu a'a idan mutum yana sallah za ya buɗe idanunsa ne sannan ina ne ya kamata mutum ya kalla a lokacin da yake sallah idanunka suna buɗe to ina ne za ka kalla wasu suka ce za ka kalli alƙibla ne za ka kalli gabas ne wasu kuma suka ce za ka kalli daidai inda kake yin sujuda ne amma abin da ya fi magana ingantatta shine ka kalli daidai inda kake sujuda nan za ka ƙura ma idanu idan kuma kana zaman tahiya to ina ne za ka kalla idan mutum yana zaman tahiya zai kalli ɗan yatsansa ne wanda yake nunawa yana zaman tahiya da shi wannan shine abin da malamai suka tafi a kansa malar cewa wada'u qadamihi alal ukhra wa tafakkurihi bi amuri بأمر دنيوي وحمل شيء بكمه أو فيه وعبث بلحيته والمشهور في البسملة والتأوذ الكراهة في الفريدة دون النافلة وأن مالك قول بالإباحة وأن ابن مسلمة أنها مندوبة أنها مندوبة وأن ابن نافع وجوبها مالك wa wad'u qadamihi ala al-ukhra malace yana daga cikin abin da yake makruhi ne shine mutun ya dora han ya dora kafarsa akan guda alhali shi kuma yana sallah mutun ya dauko wannan kafa ya dora akan guda ko ko mutun ya dage kafarsa guda ko wani abin da ya kama da haka wannan shi ma makruhi ne sai dai in ya kasance akwai wata laruran da yasa kai haka malaike cewa wata fakkurihi bi amrin dunyawi malaike yana daga cikin abin da yake makruhi ne idan mutum yana sallah shine mutum ya yawaita tunanin duniya idan mutum ya zo sallah ana so ya yi kokari ya yi dubara ya raba kansa da yawan tunani na duniya wa hamlu shay'in bi kummihi mala yace haka mutum ya ɗauki wani abu a cikin hannun rigarsa ko mutum ya rike wani abu a hannunsa yana sallah shi ma makruhi ne saboda zai hana masa khushu'i aw fammihi mala yace shi ma makruhi ne mutum ya sa wani abu a cikin bakinsa misali mutum yana cin shingom an ta da sallah sai ka ce bari ka laɓe ta har ka yi da sallah ko kina cin ɗan taura ki ce bari in laɓe sa idan na yi da sallah in ci gaba da tattamna sa wannan ma makruhi ne a lokacin da mutum yake sallah malai yake cewa wa abathun bi lihiyatihi malai ce shi ma makruhi ne wa abathun bi lihiyatihi malai ce makruhi ne lokacin da mutum yake sallah ya zan ki wasa da gemansa ba ma gemu kadai ba duk wani abin jikin mutum wa makruhi ne mutum ya dan ki wasa da shi ma za ka ga mutum yana sallah ya taba hancinsa ya taba kunnansa wani ya taba al'auransa wani ya koma ya shoshinan wannan mala ya ce makruhi ne mala ya kace wal mashhuru fil basmalati wat ta'awudhi al karahatu mala ya kace abinda yake mashhur a wajen mazhaba ta malikiya wajen karanta bismillahir rahmanir rahim da uzu billahi minash shaitanir rajim kaman mutun ya karanta fatiha malace alkarahatu wannan shi ma karhanci ne a wajen malamai na malikiya a wajen malaman malikiya idan ka zo sallah ka ce Allahu akbar ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba kawai za ka fara karatun fatiha ne fil faridati dunan nafila mala ya ce a wajen sallah ta farilla amma banda sallah ta nafila saboda abubuwa da yawa za a hana su a wajen sallah ta farilla amma a wajen nafila za ka ga cewa ana daga kafa to abinda mazhaba ta malikiya ta tafi a kan shi shine mutum ba zai karanta uzu billahi minash shaitanir rajim ba da basmala a lokacin a lokacin da ya zo sallah a lokacin da ya zo sallah ta farilla sai dai in ya kasance nafila ne to wannan babu laifi sai mutum ya zo da shi malar cewa an malikin ƙaulun bil ibahati malar ce amma an samo wata magana daga wajen imamu malik yana ganin babu laifi idan mutum ya kabarta sallah ya karanta bismillahi da uzbillahi minash shaitanir rajim amma ya karanta su a sirrince malar yace wa an ibni maslamata annaha manduba ya ce an samu wata magana daga ibnu maslama cewa karanta bismillahi da uzu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah yake cewa wannan mandubu ne abu ne wanda an so mutum ya zo da shi wa an ibni nafi'in wujubuha malace kuma an samo wata magana daga wajen ibnu nafi cewa wajibi ne mutum ya karanta bismillahir rahmanir rahim lokacin da ya zo karanta fatiha a cikin sallarsa ta farilla wannan kuma shine abin da yafi saboda basmala aya ce daga cikin alkur'ani mai girma kamar yadda yake a wajen malamai na malikiya shi yasa idan mutum ya zo sallah wajibi ne ya ce bismillahir rahmanir rahim amma ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita kuma wannan an so mutum ya zo da ita saboda fadar Allah madaukakin sarki fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim lokacin da zaka karanta alqur'ani sai ka zo da a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin ka kori shaidan to wannan dukkanin su an so mutun ya zo da su amma zaka karanta su ne a sirrance ko da sallah ce ta bayyana karatu ba za ka bayyana su ba zaka yi su ne a sirrance sannan sai ka karanta fatiha malai ce fa in fa'ala shay'an min al-makruhati fi salatihi kuriha lahu dhalika wala tubtalu salatuhu wallahu a'lam malai ce amma idan mutum ya zo da wani abu daga cikin abun da yake makruhi ne ya ce kuri halahu zalika an kyamaci wannan a cikin sallah wala tubtalu salatuhu ce amma dan ka zo da abun da yake makruhi ne sallaka ba za ta lalace ba malace wallahu ta'ala a'lam malace Allah madaukakin sarki shine yafi kowa sani sai malaka cewa babu mandubatis salati a nan malam zai yi magana akan abin da yake salloli wanda ba na farilla ba salloli wanda aka so bawa ya zo da su bayan sallolin shi na farilla abin da ake ce mandub shine abin da ba wajibi ba abin da in ba ka yi ba ba za a rubuta maka zunubi ba idan kuma ka yi za a rubuta maka lada malam ke cewa wa yustahabbu lil mukallafi an yatanaffala qabla adh-dhuhri wa ba'daha وقبل الأسر وبعد المغرب ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستهباب وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة والقراءة في الشفع والوتر جهرا ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمؤوذتين وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط والله أعلم مالك ويستحب للمكلف مالك أنسو ga mutumin da yake musulmi wanda yake mai hankali an ya tanaffala qabla adh-dhuhri wa ba'daha yayi nafila kamun sallar azhar kuma yayi nafila bayan sallar azhar idan mutum ya ga dama za ya iya yin raka'a hudu kamun ayi sallar azhar kuma bayan an salamce a zahar ka yi raka'a hudu raka'a takwas kenan idan kuma ka ga dama za ka iya ka yi biyu kamun a yi a zahar bayan a zahar ka yi biyu hudu kenan idan ka ga dama za ka iya yin biyu kamun a zahar bayan a zahar ka yi hudu idan ka ga dama za ka iya yin hudu kamun a zahar bayan a zahar kuma ka yi biyu amma abin da aka fi so abin da aka fi kwadaitarwa da shi shine mutum ya yi hudu kamun ya yi sallah a zahar kuma bayan sallah a zahar ya yi guda hudu saboda hadisi na manda Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa man salla ƙabla zuhuri arba'an duk mutumin da ya sallah raka'a hudu kamun sallah a zahar wa ba'da zuhuri arba'an kuma bayan an ƙare sallah a zahar ya yi raka'a hudu manda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hurrima alan na wannan mutumin za a haramta ma wuta ta ci namansa sai mala yake cewa wa qablal asri haka kuma an so mutun yayi nafila kamin sallar la'asar shine mutun yayi raka'a hudu idan so zai zama samu kamin sallar la'asar saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu imra'an maza Allah yana cewa Allah ya ji kan wani mutum salla qabla al-asr arba'an yayi raka'a hudu kamun ayi sallar la'asar maza Allah yana maka addu'a yana cewa Allah ya rahamshe ka wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kowa ya kokari ya ribance ta wa ba'da al-maghribi mallaci haka an so mutum yayi nafila bayan sallar magriba to bayan sallar magriba za a iya yin nafila kamun sallan magariba shine kayi raka'a guda biyu saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu qabla al-maghrib manzo Allah yana cewa ku yi raka'a guda biyu ko ku yi sallah kamun sallah ta magariba sannan bayan sallan magariba kuma an so mutum ya zo da raka'a biyu idan kuma kana da nishadi kana iyawa zaka iya zowa da abun da yake raka'a hudu ne zaka iya zowa da abin da yake raka'a shidda ne zaka iya zuwa da abin da raka'a takwas ne daidai gwalgwadon abin da kake iyawa mala yace wa yustahabbu ziyadatu fi an-nafli ba'da al-maghrib yace an so kuma mutun ya kara daga raka'a bi yayin nafila bayan sallah ta magriba mala yace wa hadha kulluhu laysa biwajibi mala yace dukkanin wannan da aka zana ba wajibi bane wa inna ma huwa ala tariqil istihbabi mala yace haka wannan ana so ne akan tariqa ta istihbab an so ne mutum yayi amma ba wajibi bane wa kadhalika yustahabbu ad-duha mala yace haka an so mutum ya dan yin sallah ta wallaha ita ce manzo Allah yake ce mata salatul awabina shine sallah ta masu komawa ga ubangijinsu ko ko sallah ta masu kwadayi zuwa ga ubangijinsu ita kuma sallar duha ana yin ta ne lokacin da rana ta dago za ka iya cewa zuwa karfe takwas zuwa karfe bakwai da arba'in da wani abu duk za ka iya sallan wallaha shi kuma ana yin sani raka'a biyu zuwa raka'a takwas idan ka shi kana iyawa ka yi hudu shidda zuwa takwas amma ba a so mutum ya wuce raka'a takwas ba idan dai sallah ce yake yi ta wallaha mala ce wata rawihu haka an so mutum ya dan ƙin sallah ta tarawih ita ce sallah wadda muke yi a lokacin azumi mutum ya yi raka a goma sha uku ko ko mutum ya yi raka a goma sha ɗaya kaga ita ma wannan da azumi ya wuce shi kenan mutum a shekara guda akwai wahala mutum ya tashi ya yi wa'annan raka'o'in guda goma sha ɗaya a cikin daransa malar ce wata rawihu shi ma an so mutum ya dan ƙin wannan sallolin malar ya ce wata hiyatul masjidi malar ce yana daga cikin sallolin da ake so mutum ya yi shine tahiyyatul masjid gaisuwa ta masallaci shine idan mutum ya zo ko da ana karatu ne kamun ka zauna ka yi raka'a bi ko da ka shigo masallaci ne domin ka karanta alkur'ani kamun ka zamna ka yi raka'a guda biyu ko ko ka shigo masallaci kamun a tada sallah sai ka yi tahiyyatul masjid raka'a guda biyu malam ya ce wa shafu'u malam ya ce haka an so mutum ya dan yin shafa'i wa aqalluhu raka'atan malam ya ce karamcin sa shine raka'a biyu idan ka ga dama za ka iya hudu za ka iya takwas za ka iya goma za ka iya yin abin da ka ga dama amma dai kada mutum ya wuce raka'a goma sha ɗaya ko kada mutum ya wuce raka'a goma sha biyu mai raka'a goma sha ɗaya ko goma sha uku mala yake cewa wal wuturu raka'atun ba'dahu mala ce haka an so mutum ya zan ƙin wutiri shi kuma raka'a ne bayan mutum ya ƙare shafa'i da wutiri idan ka salamce sai ka tashi ka zo da wutiri malai ce wa huwa sunnatun mu'akkada malai ce yin shafa'i da wutiri sunna ne wanda yake sunna ce mai ƙarfi wal qira'atu fi shafa'i wal wutri jahran malai yake cewa a zanƙin karatu fi shafa'i lokacin da mutum yake shafa'insa wal wutri jahran da lokacin da mutum yake wutiri ya bayyana karatu so da yawa za ka ga mutum idan ya zo shafa'i da wuciri kawai zai kabarta sallah ne ya gumda bakinsa to sallar shafa'i da wuciri an so mutum ya bayyana karatu wa yuqra'u fi shafi'i fi rak'al ula bi ummil qur'ani wa sabbih isma rabbikal a'la malai ce idan mutum ya zo shafa'i a raka'a na farko za ya karanta fatiha ne sannan ya zo da suran sabbih isma rabbikal a'la har zuwa ƙarshe wa fi thaniyati bi ummil qur'ani wa qul ya ayyuhal kafirun malar ce raka'a ta biyu sai mutum ya zo da kulya ayyuhal kafir da fatiha da kuma ya karanta kulya ayyuhal kafiru wa fil wutri malar ce a wutri kuma bi ummil qur'ani shine mutum ya karanta ya karanta fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini shine mutum ya karanta a cikin wuturinsa ya karanta fatiha ya karanta qul huwallahu ahad ya karanta qul qul azai guda bi qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq mala yace wa raka'ata al-fajr min ar-raga'ibi wa qila min as-sunani mala yace da raka'o'i guda bi kamun al-fajri yake to min ar-raga'ib yana daga cikin abun da ake kwadayartar da mutane su zanki wa qila min as-sunani wasu kuma malaman suka ce yana daga cikin sunna wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wanda Allah ya ce raka'o'i guda biyu da mutum zai kamun alfijiri wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan su suka fi duniya da abin da yake cikin duniya alkhairi kuma wani sa'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda bai samu yayi raka'a guda biyu ba kamun kamun a ta da sallah to bayan an salamce sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ramka wa'annan raka'o'in guda biyu malaka cewa wa yuqra'u fihi ma bi ummil qur'ani faqat malai cewa idan mutum ya zo yin raka'o'i guda biyu su ne salatul fajiri kamun alfijiri ya hito malai ce ana karanta fatiha ne kadai a ciki ba a karanta wata sura kawai da ka karanta alhamdu ne ka duka raka'a na biyu ma ka karanta alhamdu ka duka saboda hadisi da ya zo daga aisha da allah ta kara tabbata a gare ta tana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wani sa'in idan ya yi raka'atanil fajr guda biyu har tana mamakin cewa shin wai ya karanta fatiha ko bai karanta ba saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaggauta karatu a ciki to haka ake so mutum ya dan kin wa'annan raka'o'in guda biyu wallahu ta'ala a'lam malai ce Allah madaukakin sarki shine wanda yafi kowa yafi kowa sani lokacin sallah ya ko to ina ga mu kwana anan abinda muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh